الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha uku ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne wallafar sheikh muhammad salih al-munajjiri rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 47 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun shiga gabar al-uquq ma'ana me kalmar uquq take nufi malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗa akan cewa saba wa iyaye wato zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai masu halakarwa shi yasa alhafiz alhaitami yake cewa an kirga saba wa iyaye daga cikin manya-manyan zunubai wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi ittifaki a kai imam bukhari a cikin sayi littafinsa ya kulla babi uququl walidaini min al-kaba'ir yace daga cikin manya-manyan zunubai irin su kisan kai irin su zina shan giya da luwadi to a irin wannan jeren giyar manyan laifuffuka ake ajiye wato saba wa iyaye kalmar al'uquq mun ji malaman lugha irin su ibn faris ibn al-athir al-fayyumi da kuma imam nawawi duk sun yi kokarin fito mana da asalin kalmar al'uquq sannan mun koma cikin istilahin wannan kalma ta al'uquq inda muka je a sheikh abu amr ibn salah rahmatullahi alai a cikin fatawa dinsa yana cewa al'uquq al-muharram shine kullu fi'ilin ya ta'azza bihi walid aw nahawahu ta'addiyan laysa bil hayy ma kaunihi laysa min al-af'al al-wajiba daka dukkan wani abu da idan mutum yayi zai cuta wa iyayensa a magana ce ko aiki to wannan ya shiga cikin al'uƙuƙ a imamul ƙurɗubi shi ma yake cewa uƙuƙul walidain shine mukhalafatuhuma fi agradihim alja'izati lahuma wato saba wa iyaye a cikin wani abu da suke nufi ko wasu manufofin su wanda yake halan ne ya halatta a gare su to saba musa irin wannan yana daga cikin abin da ake nufi da uƙuƙul walidai haka alhafiz ibnu hajar ya ce kalmar al'uƙoƙ an tsago ta ne daga al'aƙi al'aƙi wa huwal ƙato shi ne datsewa yankewa shi ne dukkan wata wato bayyanar wata cutarwa da ɗa ya yi wa iyayensa a magana ko a aiki wannan shi ake kira da al'uƙoƙ ibn hajar alhaitami shi ma ya sake yin bayani haka mun ji maganar taƙiyuddin subuki da kuma magana da ta inganta zuwa ga ka'abul ahbar cewa idan iyayenka suka umarce ka ba kai musu da'a ba akan umarnin da suka baka ka fada kai ma cikin layin masu sabawa iyaye alal muallif rahimahullah wa mimma warada fi sunnah fi tarhib wa tahdhir min al kaɗan daga cikin abin da ya zo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na tsoratarwa da razanarwa game da abin da ya shafi saba wa iyaye an abi bakarata radiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan qalu bala ya rasulallah qala al-ishraku billah wa uququl walidayn وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أبي بكرة الله يكارى مسيدا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara unabbi ukun bi akbaril kaba'ir in labarta muku in ba ku labarin manya-manyan zunubai ko kuma ya zamanto ala ɗin ta istifham ce shin kuna so in labarta muku in faɗa muku zunubai manya-manya salatan manzo Allah sau uku yana yi wa sahabbansa wannan tambayar ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah muna da bukata a labarta mana a faɗa mana waɗanne laifuffuka ne manya-manya don mu yi hattara da su qal manzo Allah ce al ishraku billah hada Allah da wani a cikin bauta wa uququl walidaini da iyayen mutum su sa shi yaki su hana shi yaki hanuwa wa jalasa manzo Allah lokacin da yake wannan bayani yana kishingide sai ya zauna faqala wa kana muttaki'an faqala ala ku saurara wa qawlu zur da ƙarya fama zala ya kala mai ba mu labari abubakar ya ce fama zala yukarriru ha bai gushe ba manza Allah yana ta maimaitawa hatta kulna laitahu sakat har sai da a zuciyarmu muka ce ina ma dai annabi ya shiru saboda tausayawa annabi da muka yi yanda yake ta maimaita abin dan mu tsorace shi duk yana daga cikin kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa al'umma duk abin da zai ba su matsala a duniya da lahira manza Allah bai kaura ba sai da ya ga wa al'umma sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadithi mai lamba ta 2654 imam muslim hadithi na 87 wa anil mughira bin shu'bah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi al-mughira bin shu'bah Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'adal banat wa man'awahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa ida'at al-mal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta muku huquqal ummahat saba wa iyaye mata ma'ana saba wa iyaye saba wa iyaye ne amma saba wa uwa ya fi muni idan mutum ya saba wa babansa ba mutumin kirki ba ne kuma ya fada cikin ramin da sai sa'a zai iya fitowa to kuma ballantana a ce ba sai sabawa an ambaci ummahat dan a nuna maka cewa su fa suna da wani doriyar wani haƙƙi akan na uba suna da wani nauyi da wani ainihin wato wani wajibi a wuyan ɗa fiye da irin wajibin da mutum yake gani da yake da shi wato na mahaifinsa shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat da annabi ya ga dama sai ce uquqal aba kaga yace uquqal aba iyaye uwa da uba sun shigo ciki amma aka ce ummahat me yasa ba a ce wato uba ba aka ce uwa wa wa'adal banat da binne 'ya'ya mata da ransu wa man awahat man'a suka ce man'ul haqq wa ma shara Allahu ita'a wannan shi ake kira da manna wato mutum ya zamanto akwai haƙƙi akan sai yake bayarwa Allah madaukakin sarki ya haramta ana bunka wani haƙƙi ka ki sauke wannan haƙƙin abinda Allah ya shar'anta ka bayar na zakka ko makamancin haka ka ki bayarwa ka shiga cikin man'a hatfa suka ce dalabul batil cin hanci da rashawa yana cikin hat ka ce a baka abin da baka cancance shi ba abin da ba gaskiya ba ne amma ka nemi a baka wa akhadhu ma shara Allahu man'a ka karba abin da Allah ya hana ka karba to Allah ya haramta man awahat Allah ya haramta ka nemi wato ka ƙi ba da haƙƙin da ke kanka ka nemi haƙƙin da ba naka ba shine man awa hat wa kariha lakum Allah ya kyamatar muku Allah ya tsani yaga kuna ƙila wa qal jita jita shine ƙila wa qal magana ba ta da tushe ba ta da isnadi ai an ce waye ce haka dai na jini ma ƙila wa qal kenan an gane ce ne na ce an faɗa ai an ce kaza gashi nan duk a gari ana ta faɗa waye yake faɗa ina sos ɗin labarin babu to wannan shi ake kira ƙila wa ƙal jita-jita Allah maɗaukakin sarki baya son al'umma su zamanto masu jita-jita wa kasarta su'al daga cikin abin da Allah baya son mu yi shine akwai yawan tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha an gane ku wa sakata lakum an ashiya fala tabhatu anha an gane ko da haka akwai tambayar da Allah madaukakin sarki baya son yawan tambaya wannan shi ya halakar da banu Isra'il inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara abinda kawai aka ce ku yanka saniya in suka kama tsohuwa suka yanka sun yanka saniya in suka kama budurwa suka yanka sun yanka saniya in suka kama matsakaiciya uwa wadda bata tsufa ba suka yanka sun yanka saniya in suka kama baka ko ja ko fara ko mai wake wake suka yanka duk sun yanka saniya amma saboda tambaya irin ta ta'annuti kawai ya amurukum an tazbahu baqara qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la muhtadun na fata an gane to wannan irin wannan tambayoyin ne kamar yadda muka sha bada misali ka ce wai lokacin da annabi musa ya baro madiyar ai an ce a na samin janibin tsuri dara sun taho da iyalansa kuma tana da juna biyu to ya hango haske sai ya ce kiɗan tsaya a nan zan je ko dai in samu mana wuta da za mu ji ɗimi mu ɗanyi tasirifi da ita ko kuma in jiyo mana labari to tun da annabi musa ya tafi can ba a sake jin labarin wannan matan ba wai ta haihu in ta haihu wacce ta haifa ko namiji a sunansa in Allah yana so ya ba da labarin da ya annabi Musa ya tafi can suka gana sai a sake dawo mana da labarin cewa ga abin da ya faru kuna fahimta to saboda haka za ga irin waɗannan abubuwan su ne ainihin kasarata su'al wa ida'atal mal da kuma tozarta da dukiya wannan duka yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan hadithi imam al-bukhari ya roto shi hadithi na 2408 imam muslim hadithi na 593 a cikin kunshin hadithin mun ji harrama alaikum uquqal ummahat saba wa iyaye haramun ne haramun ne haramun qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah yace wa amma uququl ummahat amma kaga game da saba wa iyaye musamman uwa fa haramun kaulan wahidan haramun ne in ta ce bari kawai ka bari in ka ki bari kawai ka aikata haram in ta ce yi kawai ka yi in dai ba saban Allah bane wa huwa min min al-kaba'ir kuma saba wa iyaye yana daga cikin kaba'ira bi ijma'il ulama babu wani cikin malaman musulunci da yake da wani ra'ayi sabanin haka cewa saba wa iyaye haramun ne wa qad tazaharatil ahadithu sahihatu hadisai ingatattu sun bayyana ala addihi sun bayyanar da kirga saba wa iyaye min al-kaba'ir daga cikin kaba'ira wa kadhalika uquqal uququl aba haka ma saba wa iyaye maza min al-kaba'ir karka ce okay to shi uba ba laifin an saba masa sai ce waka zalika haka ma hukuncin yake game da uququl aba saba wa iyaye maza min al-kaba'ir shi ma yana cikin kaba'ira wa inna maqtasara huna ala al-ummahat annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadithin ya takaita akan ummahat iyaye mata li'anna hurmatahunna sabida alfarmar iyaye mata akadu ta fi ƙarfi min hurmatil aba fiye da alfarmar iyaye maza an gane ko wali anna aktharal uquqi kuma an gano mafi yawan sabawar ya qaulil ummahat an fi sabawa iyaye mata kan a sabawa uba namiji daya an sabawa uwa so uku saboda tana da dan taushin hali saboda ita aka fi zama da ita saboda kaza saboda dalilai da dama na fata an gane wa yaqta'u al-awladu fihinna wa yadma'u al-awlad sannan ƴaƴa sun fi kwadaituwa fihinna game da sha'anin iyayensu mata ko laifi suka yi musu kila dan yi masa dundu kai dai Allah ya shirye ka shikenan an bari shi ko wancan zaka iya kwana uku ko sati kana gaishe shi ko kallon ka baya da haka shi saba masa akwai matsala ne da yawa tashin hankalin da mutum yake shiga ya saba babansa ba irin nau'in ya saba babansa ko ta yi fushi in ta ganshi cikin damuwa kuma sai ta yi saurin yafe masa amma shi wancan dama zuciyar tana da ɗan ƙarfi sosai saboda haka kuma yana ganin ba kai kaɗai bane ita kan in kun kai duk adadin mutanen Kano duk ƴaƴanta ne kai ɗayan nan ka fanɗari ta ga zaka shiga uku ya ta abin nan shi ko wannan ya ga yana da guda goma kai kaɗai zaka bashi matsala sai ya maka delete all fita sabga kan an zo mata magana ya ce shi na ruwansa da kai amma ita baiwa Allah za ta kasa bacci za ta yi kaza za ta yi kaza da sauransu ina fata an gane ka duba sharhun nawawi na ala ala muslim mujalladi na 12 shafi na 11 zuwa 12 wa qala ibn al-jawzi rahimahullah ibn al-jawzi rahmatullahi alayh yace khassal khassal ummahat bizikr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance iyaye mata da ambato a cikin wannan hadisin li'izami haƙƙihinna ibn al-jawzi yace saboda girman haƙƙinsu saboda ka san haƙƙinsu na daban ne kar a ce ma sabawa iyaye ka dauka sawa'un daidai suke da uba a'a dan a nuna ma haƙƙin ta nauyin sa yana da girma kuma saba mata matsala ta fi shigowa a saba mata fiye da shi shi yasa sai aka ce an ambaci iyaye mata da ambato li'izami haƙƙihinna saboda girman haƙƙinsu akan ɗa wa haƙƙuhunna kuma ko da yaushe haƙƙinsu muƙaddamun shi ake gabatarwa ala haƙƙin abi akan haƙƙin uba kama ƙaddama hunna fil birri kamar yadda kaga an gabatar da iyaye mata wajen biyayya kafin a kawo ma iyaye maza ai wani ya tambaya annabi wa zan wa zan yi wa biyayya wa zan yi wa nagarta aka ce ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk sauna uku thumma man thumma aba abuk sannan aka ce mahaifinka to yanda aka gabatar da uwa a biyayya to haka kuma aka gabatar da saba mata wato a wato a cikin manya-manyan laifukan da ɗa zai yi to ya zama to ya saba wa mahaifiyarsa wa inna ma yukhassu shay'u bizikri min bayni jinsihi akan ware wani abu a ambace shi a tsakan wato a cikin kunshin jinsinsa kawai lima'anan fihi saboda wata ma'ana da ke cikin hakan ayan aka ce iyaye kawai shi kenan uwa da uba duk sun shiga ciki aka ce iyayen mutum uwa ta shiga uba ya shiga ciki to me yasa aka keɓance uwa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat me yasa aka keɓe uwa daga cikin jinsin iyaye lima'anan saboda wata ma'ana shi yasa aka keɓance ta fihi a cikin wannan magana yazidu ala gairihi da yake karuwa wato saboda wata ma'ana da ke karuwa ala gairihi akan waninta kama qala sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam wato kenan akwai wata ma'ana a cikin hakan sama da a ce maka Allah ya haramta wa sabawa iyaye wanda ita ma in ka ce iyaye ta shiga ciki an ware ta da ambato saboda ko wata ma'ana tsoriya akan inda iyaye kawai aka ce maka sai in baka gane ba sai ce kamar yadda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce marramana bil layli falaysa minna duk wanda ya harbe mu cikin dare baya tare da mu to wanda ya harbe mu da rana fa yana tare da mu kun fahimta ana so a nuna ma harbin cikin dare ya fi muni saboda akwai duhun dare akwai yiwuwar mutum bai san daga ina harbin yake ba marramana bil layli falaysa minna manzo Allah ce duk wanda ya harbe mu da daddare baya tare da mu hadithin imam imam ahmad hadithi na 8270 wa hassanahu muhaqqiqul musnad waɗanda suka yi ta hakikin musnad sun hassana wannan hadithi wa in kana al-hukmu kadhalika bin nahar duk da cewa hukuncin haka yake koda da rana ne ai annabi ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna ko duk wanda ya dauki makami akan mu to baya tare da mu to sai kuma ya zama ya dauki makamin da daddare ta inda zai biyo ta wani lungu ko ya biyo ta wani guri akwai duhu ba a gani ba yawa mutum ta'addanci kaga yana da bambanci da yazo da rana ana a'awa ne wani ka gudu gashi kaga akwai bambanci amma duk gaba daidai ya ɗauki makani ya farwa ɗan uwansa musulmi ko da rana ne ko da daddare ne manzo Allah ya ce baya tare da shi to amma na daren ya fi muni shi yasa sai ce marramana bil laili falaysa minna walakin ramya bil laili sai dai harbi da daddare ashaddu qubhan ya fi muni wa nikayatan kuma ya fi ainihin wato illa li'annahu ya'ti ala gaflatin domin zai zo ne bisa girsa zai zo ne ba zato ba tsammani shine ala gaflatin ka duba kashful mushkil wato mujalladi na hudu shafi na ɗari da uku wa ƙala la'aini rahimahullah al'aini rahimahullah ya ce khassan ummahati bi zikir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance iyaye mata da ambato a wannan hadisi wa in kana uququl aba'i aidan haramun duk da cewa saba wa iyaye maza shi ma haramun ne لأن الحقوق إليهن أسرع من الآباء domin saba wa iyaye an fi saurin saba wa iyaye mata fiye da yadda ake saba wa iyaye maza kamar yadda na yi ishara ɗazu kafin a saba wa uba namiji guda ɗaya ko biyu to kila an saba wa uwa mace ya fi sau goma lidha'afin nisa saboda raunin mata walittanbihi ala anna birral ummi kuma dan a ja hankalin 'ya'ya akan cewa biyayya ga uwa muqaddamun shi ake gabatarwa ala birril abi akan bin uba fittala dufi wajen tausasawa wal hunuwi wal hunuwi da jin kai wa nahwi zalika da makamancin haka to tunda aka ce wajen jin kai da tausasawa sai ka fara tausasawa da jin kai ka fara nuna wa mahaifiyarka jin kai da tausayi kafin mahaifinka to wajen sabawa ma to ai ita ya kamata ce kana kaucewa kana kaffa kaffa karka saba mata fiye da yadda kake kaffa kaffa karka saba mahaifinka ko kun fahimta wali anna dhikra ahadihima yadullu ala anna al-akhara mithluhu bi darura wali anna dhikra ahadihima duk da cewa ambatan ɗaya daga cikin su yadullu ala anna al-akhara yana nuna ɗayan ma mithluhu daidai yake da shi bi darurati a babul larura walakin na ta'ayinal ummi sai dai ayyana uwa da aka yi an ayyana ta ne lima zakarna da saboda abin da muka ambata kenan da aka ce inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat to wannan ya nuna shi saba uba ba matsala ai ummahat aka ce to dan mutum ya saba wa uwarsa shine yake da matsala da Allah amma ya saba babansa ba matsala shi sa sai malam yake cewa wali anna zikira ahadima uwa da uba suna daga cikin waɗanda ɗaya ke wakiltar ɗaya in ka ce uba ko baka ce uwa ba tana ciki in ka ce uwa ko baka ce uba ba tana ciki ko baka ce uba ba yana ciki ina fata an gane kamar in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka tsaya nan baka ƙara ba ashhadu anna muhammadar rasulullah tana ciki in ka ce wato iqamus sala kai shiru ita'uz zaka yana ciki shi sa galibi zaka suna zuwa tare amma duk ran da kaga ɗaya baka ga ɗaya ba ɗayan yana wakiltar ɗayan ne yanzu da aka ce ummahat anan ta wakilci uba hadda aba kun fahimta ka duba umdatul qari ta al-imam al-aini mujalladi na 12 shafi na 247 وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم لا أقسم ثم نزل فقال أبشروا أبشروا إنه من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أو أبواب الجنة شاء قال المطلب سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن قال نعم حقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الذهب وأكل الربا an karɓo daga muttalib bin abdullahi bin hantab daga abdullahi bin amr yake cewa sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam al-minbara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hauka minbari fa qala sai aka ji yace la uqsimu ina rantsuwa ina rantsuwa ina rantsuwa har sau uku sun mana zala sai ya sako abin ya ja hankali manzo Allah ce ina rantsuwa bai faɗi da abin da yake rantsuwa ba ya hau kan mun bare ce oqosimu shine ma'ana wasu suka ce la din nan za'ida ce kamar ka ce oqosimu oqosimu ina rantsewa ina rantsewa ina rantsewa sannan da ya sako da kan mun bare sai ce albishirunku albishirunku innahu yanda al'amarin yake man sallar salawatul khams duk wanda ya sallaci salloli guda biyar a zahar la'asar magarba isha asuba wajitanabal kaba'ira ya kuma nisanci manya-manyan laifuffuka da khalamin ayyi abwabil jannati sha zai shiga duk ta kofar da ya ga dama cikin kofofin aljanna qala al-muttalib muttalib yace sami'tu rajulan yas'alu abdullahi ibn amr yace naji wani mutum yana tambayar abdullahi dan amr a sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhunna kaji manzon Allah yana ambatan kaba'ira din tunda annabi ya ce wanda ya sallaci salloli biyar ya nisanci kaba'ira to ai annabi bai ambaci kaba'ira ba sai ce ko kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan wannan kaba'ira da me da me da menene wa'anda in mutum ya nisance su zai shiga aljanna qala na'am sai abdullahi bin amr yace kwarai kwa naji annabi ya lissafa wayannan kaba'ira din farko sai ce uququl walidain saba wa iyaye wa shirku billah da shirka da Allah wa qatlun nafsi da kisan kai wa qazful muhsanati da yi wa matar aure kazafi wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wal firaru min zahab da guduwa daga yaki wa akalur riba da cin riba wayannan ai laifuffuka ne manya kaji uququl umma walidain wato yana ciki wannan hadithin imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir a mujalladi na 13 shafi na tara ibn al-munzir a cikin at-tafsir mujalladin sa na biyu shafi na 664 wa hassanahu al-albani fi sahiha shak nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithin a cikin silsila sahiha a hadithi mai lamba ta 3451 wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يكر في أهله الخبث هو الخبث an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talatatun mutum uku kad haƙiƙa harramallahu alaihimul janna ko ko kwanto babu Allah ya haramta musu shiga aljanna mudmin al-khamr mai dimantar shan giya wanda ya dimanci shan giya har ya mutu bai tuba ba wala aqu da wanda yake saba wa iyayensa wadda youth da wanda yake bashi da kishin iyalinsa allazi yuqirru fi ahlihi al-khabatha wanda yake tabbatar da barna a cikin iyalansa ya san iyalansa suna barna suna mu'amala wadda bata dace ba suna hulɗoɗin banza da wasu suna ainihin hulɗoɗi da maza amma ba ruwansa ko a jikinsa ba abin da ya shafe shi wani lokaci ma shi abokan harka suke aikowa wajen matar ya san in ta fita wajen wane take zuwa ya san abu kaza da abu kaza da aka siya mata wane ne ya siya mata kuma ba dan uwanta bane akwai irin waɗannan mazajen wanda ba ruwansu kawai sai ka rasa wato su lokacin da aka raba kishi su ba sa Allah ya kiyaye wannan rashin kishin iyali kowane shashasha kowa ma ya ga iyalinka kowa ya magana da iyalinka kowa kaza to wannan yana daga cikin rashin kishin da mutum ba zai shiga aljanna ba wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi hadisi na 5372 kuma hadisi ne sahihi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أنكر بودك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin manya-manyan laifuffuka shatumur rajul walidai mutum ya zagi iyayensa qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wa hal yashtumur rajul walidai yanzu za a wayi gari za a iya samun mutumin da zai zagi iyayensa qala na'am manzo Allah ce kwarai kuwa yasubbu abar rajul shine ya zagi uban wani fa yasubbu aba shi ma wancan ya rama ya zagi babansa fa wa yasubbu umma ya zagi mahaifiyarsa fa yasubbu umma shi ma ya zagi mahaifiyarsa to wannan a wancan lokacin abin da annabi ya faɗa kenan amma a yanzu ana iya samun wanda zai kalli fuskar iyayen ga su ba wai ta hanyar waccan hanyar ba ya zage su yanzu taɓarɓarewa da lalacewa ta kai yadda mutum zai zagi babarsa mun taɓa zuwa wani wajen wani ofishi na irin masu bijilanci da waye ma ga wani matashi an sa shi ya yi nil down ana ta tsulala bulala yana ta ba 'yan bijilanci haƙuri me yayi wa babarsa ya zaga to kaga shi fa wanda annabi yake magana anan shine a ko da wasa ko saboda kai fushi ko saboda wani ya bata ma sai ka zagi babansa shi ma yaji ba zai iya rama ba sai ya rama ba zai iya daurewa ba kai sai ya rama zagin da kai masa to kamar ka zagi babanka ne ka zagi mahaifiyarsa ya ce babatawa ai uwa bata fi uwa ba shi ma amma ni ita da alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum shi ma sai ya zagi mahaifiyarka to kai da ka fara din kamar ka je ka samu babanka tana zaune ka zage ta to wannan da sunan wasa da sunan rai ya ɓaci da ana na ana ta ko wani ma a wasa ne kai dan kaza kaza ka sai ga wai du wasa ne ya zage baban wani wai da wasa ne ya ci a ba sai dai kai kai ma shi ma sai ya zage shi wai du wasa ne wannan ko kuma ana fada zuciya ta ta tafarfasa mutum ya zagi mutum shi ma ya rama duk wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za a wayi gari su dinga zagin iyayensu to kaga da wannan sigar annabi ya faɗa to amma yanzu lalacewa ta kai ba da wannan sigar ka zagi wai baban wani ba kana nufin babanka ka zaga ba kana nufin ka zagi babansa amma aka ce nakan ka zaga to za a wayi gari ma ashe cikin tabarbarewar zamani za a kai lokacin da kuma mutum zai zagi baban nasa yana kallonsa yana kallonsa ko ya zagi mahaifiyarsa Allah ya tsare wayashtimu ko wayashtumu za ka iya karanta shi bi kasirta wa dhammiha ko kai mata kasra ko kai mata dhamma ko ka ce yashtimu ko yashtumu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 5973 Imam Muslim hadisi na 90 wa ana Amr ibn Murrah al-Juhani radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازو وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يتي يا مايشن الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na tabbatar kai manzon Allah ne wa sallaitul khams kuma na sallaci salloli biyar din nan duk ina yin su wa addaitu zakata mali ma'aikin Allah na ina fitar da zakar dukiyata wa sumtu shahara ramadan na azumci watan ramadan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi man mata ala hadha duk wanda ya mutu akan irin wannan abin da ka faɗa kana ma annabiyina was siddiqina was shuhada yawmal qiyamah zai tashi a ranar tashin alkiyama ta a cikin tawagar annabawa da siddiqai da shahidai ranar alkiyama haka ba wa nasaba isba'ahu ko isba'aihi sai manzo Allah ya daga ƴan yatsunsa yace malam ya ukka walidai amma fa da sharadi matukar bai saba wa iyayensa ba ashe mutum zai iya kalmar shahada yana sallah yana zakka yana azumi amma yaje Allah ta'ala ya sashi a wuta saboda yana saba wa iyayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai tashi a cikin tawagar annabawa da siddiqai da shahidai amma da sharadi ya zamanto cikin abubuwan da bai yi ba bai saba wa iyayensa ba wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi hadithi na dubu ashirin da hudu da tamanin da tara kuma hadithi ne wanda yake sahihi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana allah man zabaha li ghairi allah wa la'ana allah man gayyara tukhum al ard wa la'ana allah man kammaha al a'ma an sabil لعن الله من سب والديه لعن الله من تولى غير مواليه لعن الله من عمل عمل قوم لوط وفي رواية لعن الله من غير تخوم الأرض لعن الله من تولى غير مواليه لعن الله من كمه أعمى عن الطريق لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من وقع على بهيمة لعن الله من أق والديه لعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا الله يكيه Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa wasu mutane kasa kunnan ka kaji la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ga wani Allah ya yanka da sunan gunki ya yanka da sunan shirka ya yanka duk yankan da ake ba da sunan Allah ba Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka li ghairillah ko ka ce ligairila ya ambaci sunan wani ba Allah ba ko kuma ya yankan wato da nufin wani ba Allah ba wala an Allah man gayyara tuqumal ard Allah madaukakin sarki ya tsine wanda ya canza alamomi da iyakokin ƙasa tsakanin filinsa da na makwabcinsa an yi alama ya cire wannan alama dan yana so ya taku ɗaya ko inci biyu ko uku yake so ya shigo saboda yana son a ɗan fitan madda ventilation da haka kawai sai ya shigo cikin filin ɗan uwansa na kusa da shi ko iyaka suka yi ta gona akwai alama ya cire wannan alama don yana so ya ƙara kunya ɗaya ko biyu cikin gonar ɗan uwansa ko ya cire alamar da aka ce kafa kaza iya huruminsa da gidansa da kofar gidansa kafa kaza kuma kan hanyar jama'a da al'umma da sauransu ya cire wannan alamar don ya ciyo hanya yana daga cikin gayyara tuhumal arab wala an Allah man kammaha al'ama anis sabil Allah ya tsine wa wanda ya batar da makaho daga kan hanya kai amma wannan rashin kirkin sa ya isa makaho ya zo yana dan laliban yana neman hanya ko yana neman inda ba kwatami ba kawai sai ya nuna masa inda zai fada kwata ko yana neman hanyar da zai je masallacin murtala kawai sai ya auna shi hanyar da zai koma zurot Allah maɗaukakin sarki ya tsine wa man kammaha al'a'ama an sabil ai adallahu an ya batar da shi da kan hanya au dallahu ala ghairi maqsadihi ko ya nuna masa ba inda dan yake nufi ba la'anallahu man sabba walidai Allah ya tsine wa wanda ya zagi iyayensa la'ana Allah man tawalla ghaira mawali Allah ya tsine wanda ya jibunci wanda ba shi ya yantar da shi ba bawa kenan bawa ne wanda ya yantar da shi shine maula ɗinsa amma sai ya miƙa wulayarsa ga wajen wanda ba shi ne ya yanta shi ba wannan shi ma a musulunci laifi ne manta alheri da wanda ya maka alheri wannan laifi ne a musulunci wannan kai bawansa ne ya yantar da kai to ai shi ne mauladinka sai ka ɗauke walayarka wala'arka daga hannunsa sai ka je ka danka wani wanda ba shi ya yanta ka ba wannan shi ma laifi ne Allah ya tsine wa bawan da ya haka la'anallahu man amila amala qaumi lutin Allah ya tsine wa duk wanda yake aiki irin na mutanen annabi lut wannan hadithin ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihi littafin hadithi na 4417 imam ahmad hadithi na 2816 abu abdullahi al-hakimun da saburi a cikin mustadrak din hadisi na 852 kuma ya inganta shi imamu zahabi ya wafaka masa shek nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin at-ta'liqatul hisan wa fi riwayatin a wata riwaya la'ana Allahu man gayyara tuhumal ard Allah ya tsine wa duk wanda ya canza alamomin da aka yi na ƙasa la'ana Allahu man tawalla ghaira mawali Allah ya tsine wanda ya miƙa wulayarsa ga wanda ba shine maulansa ba la'ana Allah man kammaha a'ma an tariq Allah ya tsine wanda ya batar da makaho da kan hanya la'ana Allah man zaba li ghairillah Allah ya tsine wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba la'ana Allah man waqa ala bahima Allah ya tsine wanda ya alfasha da dabba la'ana Allah man aqqa walidai Allah ya tsine wa wanda ya saba wa iyayensa la'anallahu man amila amala qaumi lutin Allah ya tsine wa duk wanda yake mu'amala irin ta mutanen annabi lutu salat qalaha salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sau uku Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin hadisi na 2915 kuma hadisi ne wanda yake a wato isnadin sa jayyid wa ana abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أقى والديه tsinanne ne duk wanda kaga ya saba wa iyayensa duk wanda ya saba wa iyayensa manzo Allah ya ce tsinanne ne wato in kana son ka fahimci ma'anar al'anu shine al-ibadu anir rahma mutumin da Allah fa ya rarake shi ya fatattake shi daga samun rahamarsa shi ake kira mal'un mutumin da ba shi ba rahamar Allah shine mal'un yayi nesa da rahamar Allah shi ake kira da la'ananne da aka duk wanda ka ji an ce Allah ya tsine wa kaza ana nufin wan Allah ya nesantar da mai irin wannan aikin daga samun rahamar Allah da aka daga cikin waɗanda suka yi nesa da samun rahamar Allah madaukakin sarki akwai wanda suka saba wa iyayensu Imam Ahmad ya rawaito wannan hadithin mun faɗi takarijinsa ko wa an Abdullahi bin Amr an annabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول با zai shiga aljanna ba waye yace aqun me saba wa iyayensa su ce yayi yaki su ce ya bari yaki bari ya samu matsala wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba tuba yayi ba ya nemi gafarar suka yafe masa ya kuskurewa aljanna ba zai shiga aljanna ba aljanna dai ta Allah ce kuma Allah ya alƙawarin ba zai shigar da duk wanda yake bata iyayensa ba wala mudminu khamrin ko kuma wanda yake dimanta shan kayan maye ko giya wala mannanun ko wanda yake yin alheri kuma ya gori gori ita ma ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki an fahimta ko wannan hadisin a wacce wanda muka karanta na farko imam tabarani a cikin al-awsat ya fitar da shi hadisi na 8497 Shak Nasiruddin Al-Albani ya inganta cikin Sahihu Targhib hadisi na 2420 shi kuma hadisin da muka karanta yanzu Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 6892 Ibn Hibban hadisi na 3383 Imam An-Nasa'i hadisi na 4894 sannan wanda suka yi wa musnad na Imam Ahmad ta hakiki sun inganta wannan hadisi kamar irin su Ahmad Shakir rahmatullahi alaihi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالدي والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالدي والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى من زن الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متن لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo na rahama ranar tashin alkiyama al'aqul walidai wanda yake saba wa iyayensa wal mar'atul mutarajjila da mace mai kama da maza al mutashabbihat minan nisa'i bir rijal macen da take kamar maza a shigarta a tafiyarta a maganarta ta rikide ita ba ta yadda ba namiji kamar yadda kake ganin dan hamsin shi ma bai yadda namiji ba ne bai yadda shi namiji ba ne shi mace ne ya dinga rangwada yana kareraya magana su irin ta mata shi to wannan almutarajjila ita kuma ganta gap gap gap ita ba ta yadda ba ita namiji yanayin shigarta yanayin abin nan ɗinta tana mayar da kanta namiji to wannan ita ake kira almar'atul mutarajjila ita ma Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin alkiyama wadda yod da kuma mijin da baya kishin iyalinsa wa thalathatun mutum uku kuma la yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba al'aqu liwalidai mai saba wa iyayensa wal mudminu ala al khamr da kuma mai dimantar shan giya wal mannanu bima a'ta da mai yin gori da abin da ya bayar wannan hadisin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi hadisi na 2562 Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin sahihu Sunan An-Nasa'i wa fi hadha zajrun wa tarhibun shadidun min uquqil walidain a cikin wayannan kunshin hadisai da muka ji akwai barazana akwai tsoratarwa matuka game da sabawa iyaye ga duk wanda ya san ma'anar waɗannan hadisai ko ya ji abin da manzon Allah yake faɗa akan waɗannan hadisan ya san akwai yana da matsala da iyayensa to ya san yana da matsala wa sahha an ibn umar magana ta inganta zuwa ga abdullahi dan umar kale ce buka'ul walidain ka sa iyayenka kuka min al'uquq shi ma yana cikin saba musu mutum yayi wani abu da mahaifiyarsa ta zubar da hawaye saboda wannan abin da yayi ko ya tafi wani guri ba da izinin ta ba aka yi ta neman sa aka rasa ta yi kuka ko ko mahaifinsa ya kuka to wai kukan da iyaye za su yi akan abin da ɗansu ya yi musu wannan kukan shi ma min al'uquq yana cikin saba wa iyaye ka koma cikin al'adabul mufrad wato hadisi na takwas ko asar na takwas wa sahanu umara ta abi sa'idin ya inganta daga umara abi sa'idin kala yace qultu lil hasan yace na tambayi hasanul basri ila ma yantahi al uquq wai shin saba wa iyaye yana tikewa zuwa ina ne kala yace an annata wato an taharimahuma wa tahjurahuma wa tuhidda an-nazar ila wajhi walidayk wato saba wa iyaye menene ma'anarsa sai ce an taharimhuma ko an taharimahuma ka haramta musu suna son abu ka ƙi musu wa tahjurahuma ka kaurace musu wa tuhidda an-nazar ila wajhi walidayka ka qura wa iyayenka ido duk yana cikin saba musu shine to hiddan nazar ila wajhi walidayk an gane ko ko kuma ka ce ka harari iyayenka wannan duk yana daga cikin saba wa iyaye ya umara kaifal birru lahuma sai kuma yace to ya umara ishe kuma biyayya gare su ya take to sai ya tsaya iya nan saboda ya gaya mana irin wannan biyayya ga yanda za a yi a can baya da aka sai ya tsaya iya magana saba musu shine ka haramta musu abin da suke so ka kaurace musu ka harare su wannan yana cikin saba musu ka koma cikin musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na biyar shafi na 218 wa saha anil hasan annahu su'ila anil birri wal uquq wannan magana ta inganta zuwa ga hasan al basri an tambaye shi game da me ake nufi da biyayya ga iyaye kuma me ake nufi da saba musu faƙala sai ce albirru an tabzula lahuma ma malakta abinda ake nufi da kyautata wa iyaye shine ka ba su duk abinda ka mallaka in suna da bukata duk abinda ka mallaka in ka zama za ka iya sadaukar da shi ka ba su to kana daga cikin ɗa mai biyayya ga iyaye wa an tuɗiyahuma wa an tuɗiyahuma bima amaraka bihi kuma ka zama mai musu da'a cikin dukkan abin da suka umarce ka da shi malam ya amura ka bi ma'asiyatillah matukar ba su umarce ka da sabawa Allah ba wal uququ abinda ake nufi da saba musu kuma an tahajurahuma ka kaurace musu ka daina gaishe su ka daina musu magana saboda ranka ya baci wa taharimahuma ka haramta musu wani abu da suke so wannan shi ma ka koma cikin albirru wasila na ibnu harb shafi na ainihin wato bakwai wa yurwa an ba'dihim an ruwaito daga wasu cikin magabata suka ba da labarin wani matashi ƙala wani daga cikin magabata yake cewa kuntu shaban wato wa yurwa an ba'dihim an ruwaito daga wasu ƙala ya ce kuntu shaban alal lahwi wa tsarab wani matashi ne yake ba da labari ya ce na kasance ina matashi to lokacin ina kan shagala da wasanni wa ɗarab da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shi ne aɗarab aɗarab shi ne waƙe-waƙe kuma waƙe-waƙen masu kaɗe-kaɗe ya ce lokacin gani ina matashi ba ni da aiki sai shagala sai kuma kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe la'ufiku an hunaki in daina ba na ɗaga ƙafa kullum ina wajen shagala wajen sharholiya wajen kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wa kana li walidun yace ina da mahaifi ya izuni kasiran yana yawan yi min wa'azi akan wannan hanyar da na kama ta shagala da sharholiya da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe in daina wa ya ƙuli yakan ce da ni ya bunayya ya kai ɗana ihizar hafawati shabab ka yi hattara da wannan zamiyar ta ƙuruciya wa asarati da tuntuɓe irin na ƙuruciya ka yi hankali fa inna lillahi sadawat domin ka sani Allah yana da cikakken iko wa naqamat sannan Allah yana da ukubobi da yawa fama hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan ukubobin da damka irin ta Allah madaukakin sarki ba nesa take ba daga azzalimai waɗanda suka zalunci kansu suka saba wa Allah wa kana idza alaha alayya bil mau'iza wannan matashin yace idan mahaifina ya nace ya matsa da yawan yi min wa'azi alhahatu alaihi bidarb ni ma sai in naci da yimar duka wato dukan mahaifin yake in ya matsa mar da yawan wa'azi kawai sai ta dukan baban nasa waye dai neman wa'azi falamma kana yawmun min al-ayyam yace wata rana alaha alayya bil mau'iza ya dame ni da wa'azi ya naci yana ta min wa'azi fa auja'atuhu darban ne masa dukan tsiya fa halafa billah to anan ne mahaifin ransa ya baci yayi rantsuwa da Allah mujtahidan da gaske la ya'tiyan na baital haram yace ya rantse da Allah sai ya je masallaci ɗakin Allah mai alfarma fa ya ta'allaqu bi astaril ka'aba sai ya rike wannan labulan na ɗakin ka'aba wa yad'u alayya sai ya yi mun alif sai ya yi mun wato muguwar addu'a fa kharaja kuma abunka da matasa duk haka za ga suna ta ganin kamar mutum yana ganin kamar a matashi zai ta zama ya dade ta shirme ana gaya masa yana kawai yana gunguni yana arabu da su ya ɗauka abin wasa ne mahaifin ko ya tafi har ɗakin ka'aba ya riƙe labulan ka'aba ya yi addu'a fa kharaja hatta ta ila albayt baban nan nasa ya fita har sai bai tsaya ko ina ba har sai da ya dangana da ɗakin ka'aba fa allaka fa ta'allaka bi astaril ka'aba ya rirriƙe rigar ɗakin ka'aba ɗin ya makalkale a jikinta wa an sha'a ya ƙulu sai ya shiga cewa ya man ilaihi atal hujjaju qad qata'u أورد محامه من قرب ومن بعد إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد هذا منازل لا يرتد من عن عقك فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد فلما است فما استتم كلامه حتى يبس شقي الايمن sai waɗannan baitukan ya ce ya man ilaihi atal hujjaju karkatahu ya wanda alhazai gaba ɗaya suka taho zuwa gare shi kad qata'u uradal mahamihi wanda sun yanke tazarar dazuzzuka da saharori don su zo zuwa gare shi min kurbin daga waɗanda suka zo daga kurkusa wa min bu'udin da kuma waɗanda ya Allah suka taho zuwa wannan ɗaki naka daga nesa inni a taituka ya Allah ni ma ga na zo gare ka ya man la yukhayyibu ya wanda baya taɓar da man yad'uhu wanda ya kira shi mubtahilan ina mai ɗaga murya ina kiran ka bil wahidi samadi a matsayinka na makaɗaici ubangijin nufi da bukata hadha munazilun wannan wanda ya sauka ɗin nan layar taddu an uƙaƙi wanda ba zai koma ba ne saboda saba min da aka yi fa bi haƙƙi ya Allah ka karɓa min haƙƙina ya rahaman ya mai rahama min waladi daga daga wajen ɗana wa shalla minhu bi haulin minka janibahu ya Allah ka shanye rabin jikinsa da ƙarfinka ya man taƙaddasa ya wanda tsarkinsa wato ya wanda ya tsarkaka lam yulad ba a haife shi ba wa lam yalidi bai haifa ba ai fa masta tabba kalamuhu kan ya gama wayannan baitocin bai gama ba hatta ya bisa shikkil ayman shi dan ne da kansa yake bada labari yace wallahi kawai sai ga agin jikin sa ya shanye ya bushe agin jikin gaba ɗaya ba ma wai a kawai jiya ya bushe kawai gaba ɗaya gurin ya bushe ya bisa shikkil ayman ka duba cikin at-tawwabina littafi na ibn kudama shafi na 143 za ga wannan kissa ta wannan matashi ka kuma duba nuzhatul majalis wato lissafuri shi ma mujalladi na ɗaya shafi na 199 insha Allah sai mu tsaya ba'dul masail al muta'alliqa bil uquq ko abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk